الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a cikin waɗannan darussa masu albarka waɗannan darussa da muke sharhin littafin a usulul fiqh wa qawaidihi a wannan gari na jimeta yola a jihar adamawa a wannan rana wacce ita ce ranar goma sha biyu ga watan oktoba na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai na shekara ta dubu biyu da goma sha tara wanda ya daidai da sha uku ga watan safar na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya a wannan darasi wanda shine darasi na hudu a cikin sharhi na wannan littafin muna nan har yanzu mun tsaya fa'idar mahon rima zari'a ya juzu lil hajati kal aliyya mahon rima tahrimu alwasa'il ya juzu inda haja kafin mu ci gaba za mu ɗan yi tambayoyi akan darasin da ya gabata a baya wani ne zai iya gaya mana bambanci tsakanin alƙawa'idul usuliyya wal ƙawa'idul usuliyya mana wannan littafin ya kunshi qawaidul usuliyya ya kuma kunshi qawaidul fiqhiyya ta wace hanya zan iya bambancewa tsakanin su alaikum assalam ya ce ƙawaidul usuliyya suna dilin ne da dalilai na shari'a ƙawarin biyayya kuma suna dilin ne da ayyukan bayi na yayi ƙawaidul usuliya ba cika samun istisna ba amma ƙawaidul fiqhiyya an fi samun togaciya a ci na ɗaya a mun yi bayani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye rai min janibul wujud da kuma janibul adam to waye zai iya mana bayani bangarori guda biyu da Allah subhanahu wataala ya kiyaye rayuwar dan adam ba don komai ba illa saboda tabbatar da maslaha wacce wannan addinin ya zo domin ya inganta ko kuma ya kawo wa alaikum salam Allah ya yi umarni da cin abinci saboda rayuwar mutum ta tsaya. Na. In janibin Adam ta hanyar da zai kawo waran cikas Allah ya hana kashe rai. Na, haka ne. To, a Me Allah ya shar'anta a kan hankali min janibul wujud. Allah ya kara hankali shi ma min janibul wujud da min janibi al'adam. To min janibul wujud me ya shar'anta a kan hankali? Wani. Min janibul wujud me Allah ya shar'anta game da hankali. Na'am? A'a. Min janibul wujud, na'am. In kuna so ku zama malaman usul sai kun yi hadda. At-tafkir. At-tafakkur ne. Yawwa. Haka. Na'am. Kawai banda tafakkur sai me Wannan aimin janibul adam ne. Dama ba kai aka ce a ba su kika ba. Ita hadi abu ɗaya ne. sai kuma me neman ilimi na neman ilimi yana ciki to mun yi magana akan ka'idar dar'ul mafasid aula min jalbil masalih wane ne zai iya kawo mana misalai biyu akan wannan ka'ida na cewa idan aka samu a zarar da kuma amfani suka yi daidai da juna to za a gabatar da tunkuɗe zarar ɗin waye zai iya kawo mana misalai akan wannan ƙa'ida mata da take haila ok to na'am da yake sun haɗu ina suka haɗu da me dame suka haɗu da me dame suka haɗu mun faɗi kiya ɗazu
akwai tata um, shi wanda ya ce ta da amfani da ya zama da wanda ba a so ta da ya ce ya ce da shi ba a ba a da su ba da shi ne shi ba a shi ke kowa ya ba a Ɗai mun yi bayani yawwa kaka misalin janaba da kuma caca, ɗai mun yi bayani akan cewa a cikin shari'ar musulunci akwai a tesirul asli akwai kuma a tesirul ari. akwai at-tafsir wanda yake tun asalin shari'a akwai shi akwai kuma at-tafsirul arif wanda wasu dalilai ne suke jawo waye su waye zai iya kawo mun misalai guda uku na at-tafsirul asli a shari'a misalai uku na at-tafsirul asli
a kai bayani a kan shafi misalai su na tafsirin asali wanda ma'ana kenan asali akwai sauki a cikin musamman a bangaren bautar Allah subhanahu wataala wanda za a iya samun misalai kamar haka na farko kamar abin da shafi sallah idan aka lissafa gaba ɗaya lokacin da mutum zai aka yana sallah zai yi shi kawai ɗaya a cikin awoyin su sannan kuma misali kamar abin da shafi zakka kusan kashi ɗaya ne cikin arba'in na abin da mutum mallaka zai waye da baya ya ruwa na iya idan kuma dabbobi ne musamman kamar kwallon wani ne su shanaye da sauransu idan kuma tsarin da wuri da su kai misali ga wanda za a yi wannan bangaren da kake sannan akwai kamar a jini shafi a bangaren aikin haji wanda a cikin zai cewa a rayuwar mutum da ba ɗaya na farila ɗin guda ɗaya da kowa da suka yi suka sauki a shekaru ka ba da wani kuma na farila kuma a cikin kwanaki biyar da zuwa shida za ta gama su ina da mutane da za na'am tambaya ta ƙarshe kafin mu ci gaba da karatu shine waye zai iya kawo min anwa'ul taysir mun ce akwai anwa'ul taysir guda bakwai to waye zai iya gaya min guda biyar daga ciki anwa'ul taysir kamar ga wani can ko baka shirya ba na kaɗa kanu kayi ƙasa ka shirya ya kawo ma a oke wannan oke na ga mai bakan hulancan ma ya daga hannu akwai me a wannan asbabu taysir anwa'u taysir na ce alaikum salam akwai tarfib bin taqdim ko at-taysir bin taqdim at-tarfib bin ta'khir misali kamar misali sallar kasaro kamar matafiyi ko eh ya jinkirta sallah zuwa lokacin ta biyu na'am akwai akwai da da mm
da da ke rafa akwai tarbiyya
mm
tarbiyya
التكفيف بالتغيير نعم تو يدن تراي تو مالم مجي وما نهى عنه
وما نهي عنه من التعبد وما نهى عنه نعم وما نهى عنه من التعبد أو غيره أفقه لا تردد وكل نهي أتى للزواج أو للشروط مفسدا فيهدي
وإن يخرج وإن يعود وإن يمد لخارج كالعلم فلن يغير فتح من العلة na'am a idan shari'a ta hana abu to wannan hanin ya kasu kaso uku. ko dai ya zama annahayu ya hudu ila zati shay ina fatan mun gane ko dai ya zamanto nahayin ya hudu ila zati shay mana nahayi yana komawa ne zuwa ga wani abu ina fatan mun gane ko kuma nahayin ya zama ya'udu ila shartin min shurutihi ko kuma ya'udu ila shay'in kharijin anhu shine abin da malam ya kokari yayi bayani a cikin wannan na farko shine idan ya zamanto yana komawa ila zatin mani an shine wa manaha anhu min at-ta'abbudi aw ghayrihi sidqu la taraddud in dai ya zamanto yana koma fa kullu na adalin zawati aw lishruqi mufsidin salat in dai ya zamanto yana koma ila zatil manhi anhu ko ya zamanto yana koma ila shartu min shurudi to kawai abin ya lalace misalin wannan yanzu misali a shari'ar musulunci ta hana yin sallah bayan sallah asuba la salata ba'da subhi hatta tatlu ash-shams la sannan kuma ya hana yin sallah ma idan rana za ta fito to in mutum ya sallah wannan sallar ta shi fatacciya ce saboda me saboda annahayu ya ta'allaqu bi zatil manhi anhu ina fatan mun gane dan haka ta baci haka ne yanzu a addinin musulunci ya hana ya hana yin aure a cikin idda an hana yin aure a cikin idda an ma hana nema a cikin idda saboda haka in mutum ya auri mace a cikin idda auren ya zama haramun Allah yana cewa wala junaha alaikum fi ma arrabtum bihi min khitbatin nisa aw akanantum fi anfusikum alima Allahu annakum satazkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa idan mace ce azumi tana haila azumin ta automatically ya ba saboda addinin musulunci ya hana mace ta yi azumi tana haila ina fatan mun gane saboda haka in mutum ya siyar da abu kuma cinikin ya zama majahuli shi ma ya haramta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai ilgara da kaga wannan duka nahayun ne yaudu ila zatil manhi anhu da haka duk halin da ya zamanto ya udu ila zatil manhiyi anhu to automatically a zai zamanto abin bai halatta ba ina fatan mun gane wannan sannan in ya zamanto ya udu ila shart ma to shi ma ila shartin min shurub to shi ma zai zamanto bai yi ba da haka yanzu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana yin sallah ga wanda bai alwala ba la salata liman ahadatha hatta yatawadda da haka yanzu mutum in yi sallah babu alwala za mu ci sallar sa baki ba saboda hanin yana da alaka da sharɗin mina shuru ina fatan mun fahimta kun gane ɗayin sai malam ya ce wa in ya udli kharijin kal immati falan ya zira fahaman nan illa amma idan hani yana da alaka da abin da yake wajen abin to wannan ba zai cutar ba sanya alharir haramun ne haka ne sanya alharir haramun ne dai me hukuncin wanda ya sa riga alharir ya sallah na me hukuncin sa me hukuncin wanda ya sa alharir ya sallah saboda me ɗin a'a kai kuma da ka zama malamin usule ka karanta baitin zagawa da amsa saboda mai sallar sabatewa almen sitirce al'aura menene a matsayin sa a sallah sharɗin ne min sihati sala so tunda annabi sallallahu alaihi wasallam naha al-lumusil harim kaga zai zamanto wanda ya sallah da alhariri ya sitirce al'aurarsa da abin da aka haramta saboda haka anan annahayu ala ila shartin min shurutis sala ina fatan mun gane ɗayyib mutumin da ya rawani da alharin sai ya sallah da shi me hukuncin sallar shi na menene dalilin da ya sa ta yi saboda rufin kai baya cikin abubuwan da suka wajaba shine ma'anar wa in ya'ud li aridin kal immati mana al'imma a nan gurin shine al'imama saboda haka tunda kharij ne tunda koda ka yi sallah kanka a buɗe ba matsala to in ka yi sallah kanka rufe da alharir sallah ka ta yi dai kana da zunubin sa alharir amma an ka zikirce inda sallah ba za ta cika ba sai da shi zai zama to ba ka da sallah ina fatan kun gane wannan kashe-kashen guda uku idan annahu ya'udu ila zatil manhi anhu fal amalu batil idan annayu ya udu ila shartin min shuruti min min shurutin mani anu shima al'amalu baqi amma idza ala ila shay'in kharijin anhu zai zama al'amal din ba shi da matsala jika
ونظر بالأشياء ذل وامتنع وامنع عبادة إلا بإذن شارعه فإن يقع في الحكم شك فارجع للأصل بالنوعين ثم اتبع na'am al'asul fil ashiya shine al'ibaha duk abubuwan da mutane suke yi na yau da kullum to al'asul fiha shine al'ibaha saboda haka yanzu idan aka zo matsalar kasuwanci in dai baka san dalilin da ya haramta ba in dai baka san dalilin da ya haramta wannan kasuwancin ba to kawai kai saboda me saboda al-aslu fil ashya al-ibaha kayan da muke sawa duk kayan da bamu samu dalilin shari'a da ya haramta sa su ba to al-aslu fiha al-jawa al-ibaha ya halatta mu sa su kuma ba mu da mushkila ina fatan mun gane wannan sannan a abubuwan da muke ci suma duk abin da bamu san dalili da ya haramta ba to shi ma zai zamanto cewa ya halatta amma ita ibada al'aslu fiha shine al'urma ko at-tahrif ko kuma at-tawqif al'aslu fil ibada shine at-tawqif mana ita ibada ba a yin ta sai idan ka samu dalili dan haka babun al'ada abu ɗaya shine al'ashiya idan malaman usul suna suka ce al'ada suna nufin ma kana maslahatu kubra duniyawiyya idan malaman usul suka ce ibada suna nufin ma kana maslahatu kubra ukhrawiyya ina fatan mun gane saboda haka babin al'ada abu ɗaya shi kuma babin ibada a takura yake da haka ita ibada wanda ya ce a yi shi zai kawo nasi ita kuma al'ada da sauran abubuwa wanda ya hana shi ne zai kawo nasi saboda haka yanzu misali duk abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bai fasu ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai ba kuma an samu dalilin da zai sa su yi din basu ba to wani abin kai ya zama bid'a kamar yadda imamu shafi'i ya faɗa a cikin al-muwafaqat ina fatan mun gane amma abin da ya zamanto ba a samu dalilin da za a yi ba ne shi ne dalilin da ya sa ba a yi ba to shi kuma a nan gurin ba zai zama bid'a ba ina fatan mun gane kaga a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu abin da zai sa a yi jabul qur'an ba saboda haka sai daga baya baya an kashe qurra aka yi jamul qur'an saboda haka kuskure ne ka zo ka ce jamul qur'an bid'a ne in ya halatta a yi jamul qur'an ya halatta a yi maulidi amma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi mu san annabi sallallahu alaihi wasallam dan idan yayi kaki tara abin nan suke yi suna tabarruki da shi akwai wacce ma ta dauki fitsarin annabi sallallahu alaihi wasallam ta shanye amma duk da wannan soyayyar da suke masa bai sa sun yi maulidi ba saboda haka tunda ba su yi ba kawai automatically bayan zamanin su ya wuce tunda an samu dalilin da zai sa su yi maulidi ba su yi ba zai zama kawai maulidi sunan shi bid'a ina fatan mun fahimta saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske sai dai yana daga cikin abubuwa da suke da mahimmanci wacce yan uwanmu yan izara ko ahlus sunna suke kanantawa akai akwai bambanci tsakanin wasailul ibada da ko wasailul ibada da kuma ibada abin da yake kaiwa zuwa ibada ko kuma abin da abin nan yake tsaka tsaki tsakanin ibada da kuma abin da mutum zai shi wannan bid'a ba ta shiga yanzu kaga irin su jan carbi ba bid'a bane ba bid'a bane jan carbi saboda me saboda babu wanda yake jan carbi da niyyar ya samu lada ana jan carbi ne domin a kiyaye kirga ina fatan mun gane saboda haka jan carbi ɗaya yake da microphone ita ma microphone ana amfani da ita ne don ta taimaka wajen ajiyar da sauti haka shi ma carbi jan ake yi domin ya zamanto cewa an kiyaye kirga saboda haka dukkansu ba bid'a ba ne tare da cewa yi da hannu shine abin da ya fi saboda in mutum ya yi da hannu zai zamanto cewa za su yi masa shaida ranar alkiyama ina fatan mun fahimta saboda haka duk ibada ana buƙatar ya zamanto an samu dalili wanda zai tabbatar da ita duk mu'amala kafin a haramta ta ana buƙatar a samu dalili wanda zai hana malam ya ce fa in ya ƙa'a fil hukumi shakkun farje lil asli fin nau'aini summa tabi'i idan aka samu shakka idan aka samu shakka a cikin abubuwan guda biyu to kowanne sai a koma asalin shi da haka yanzu idan ka samu al'ada wacce kake kokwanto shin wannan aikin na mu'amalar da za mu haram ne ko halal me asali halal sai yanzu wani ya zo ya aikata wani aiki wanda a zahirinsa ibada ne kuka yi kokwanto shin wannan aikin akwai dalilin shari'a da yake tabbatar da shi ko babu me ya matsayinsa ya zama me ya zama bid'a shine ma'anar fa in ya qatil hukmi shakkun farje lil asli fin naw'ain summa tabi da haka in dai aka samu shakka a ɗaya daga cikin waɗannan nau'ukan guda biyu to abin da yake akwai shine kowanne sai ka koma asali a babun shi al'asulu a babin al'ada shine a taufin ma'ana ya halatta a yi in ba a samu wani dalili da ya haramta ba al'asulu fi babin ibada shine a taufin saboda haka bai halatta a yi ba sai an samu dalilin da yake nuna shari'a ne na
والأصل أن الأمر والنهي وجب إلا إذا النفي أو الكره ألم
na'am وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو نفي يده
Ta, mun fara shiga ƙa'idojin sosai, Malam yake cewa wal aslu annal amra wal nahya hutim illa idan nadbu awil kurhu ulim asali duk inda kaga umarni to yana nuna wajibi ne a aikata asali duk inda kaga hani to yana nuna wajibi ne a bar wannan abu illa idan nadbu awil kurhu ulim sai an samu wani dalili da yake nuna cewa mandubi ne ko an samu wani dalili da yake nuna cewa makaruhi ne na san kun san tarifin waɗannan akamu taklifiyatul khamsa idan aka ce alwajib ko almahtum ko alfar yana nufin ma amara bihi shari'u ala wajhil ilzam wannan shi ake kira alwajib idan aka ce almandub shine ma kana fi'luhu afdal min min tarki ko kuma ma amara bihi shari'u la ala wajhil ilzam wannan shi ake kira almandub alharam aka sun wajibi ne saboda haka ma'ana alharam shine ma naha anhu shari'u ala wajhil ilzam almakro kuma ma naha anhu shari'u ala wajhi al-afdaliyya waɗannan su ne waɗannan ahkamu taklifiyatul arba'a waɗanda malam yayi nuni zuwa gare su a cikin wannan babu saboda haka idan aka samu umarni to al-aslu shine wannan umarnin ya zama wajibi idan aka samu hani al-aslu shine ya zama bai halatta aikata ba me dalili akan haka dalili shine saboda Allah subhanahu wataala a suratu an-nur yana cewa falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fushi a lokacin da ya umarci sahabbansa su yi tahalluli da wasu ba kaga fushi yayi sai da ummu salama ta koya masa dabara saboda haka a kun ga wannan yake nuna cewa kenan umarni wajibi ne in aka yi umarni saboda in ba dan haka ba da bai yi fushi ba ina fatan mun gane a akwai wanda suka ce kuma za a ɗauke shi linnad ne in ba a samu wani dalili ba saboda suka ce tunda ita sigatul amr din mutaraddidatun ce bainal amri wan nahyi bainal am bainal bainal wujub wan nad saboda haka tunda bainal wujub wan nad ne fa yu'malu ala aqalli ha daraja sai a dauke ta a mafi kasa ina fatan mun gane a malam da yace illa idan nadbu aw al qur'un idan aka samu wata karina wacce take sarifa wacce za ta nuna wannan abin ya fita daga umarni ya koma wannan abin ya fita daga umarni ya koma daga daga daga wujub ya koma annabi kenan yanzu kamar misali faɗin Allah subhanahu wataala a cikin suratul baqara wa ashidu idza tabayantum wa ashidu idza tabayantum ku sanya shaida idan kun yi cinikayya malam da kace wannan hular ka sa shaida hularka ko ba ka haka da kansiya ka sa shaida ba ka sa ba to ya aka yi gashi kuma Allah ya ce wa shi da ta baya to idan kun yi cinikayya ku sa shaida me yasa ya zama annan ta ina me karina saboda ya al'amuru yaktabi al-wujub in dai mun ga umarni to wannan umarnin yaktabi al-wujub so kai da wacce ƙarina ka sarrafa ta na'am me dalilin ka na sarrafa na sarrafa ta daga wujud ila nad me dalili menene dalili na malam a ba al'ada kuma haka al'ada ai ba ta canza nasi me dalilin da ya sa da yawa kowa ya yi ciniki amma bai wannan ba ba ba shi ba ku sa shi da me dalili dai fala a wannan kuma shi dai malam ya ce والأصل أن الأمر والنهي حكم إلا إذا الندب أو الكرب علم haka ya ce nan bawan Allah ka ce me fa in amina ba'dukum ba'dan amma wannan aya tana magana akan cinikayya ne ko akan me akan me take magana akan me akan jingina wa in kuntum ala safarin farihanun maqbuda kaga rahan ne shi kuma rahan kaga security ne daga dinda akwai security ko da babu shaida ba matsala na'am Allah taktubuwa ba Allah tushidu ya ce ba. Wai ba ku san ƙarina sarifa ba amma kuke saɓawa ayan nan. Ga aya ta yi umarni ƙarara amma kuke yin cinikayya ba ku ƙasa shida. La ilaha illallah. kaga anan gurin abin da ya sa ake yin cinikayya ba a sa shaida saboda akwai karina sarifa karina sarifa shine aikin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya sai doki akwai kuma cinikayyar da ya yi bai sa shiga ba wannan sai yake nuna cewa wannan al'amarin laisa lil wujub saboda aikin annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abubuwan da suke sarrafar da abu daga wajibi ya koma mandu a yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ce duk wanda ya sha ruwa a tsaye wanda ya sha ruwa a tsaye na annabi ya hana shan ruwa a tsaye wani hadisi ya ce duk wanda ya sha ruwa a tsaye ya amayar da shi ina fatan mun gane amma kuma an samu ya sha ruwa a tsaye da haka wasu suka ce shan ruwa a tsaye makaruhi ne wasu kuma suka ce halal ne ga wata ka'ida ya ce wa kullu ma rutiba fihi al-fadl min ghairi amrin fa huwa nadbun yajru duk wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya kawo da ya kawo sai ya faɗi falalar abun to yana nuna abun mandubi ne in dai ba umarni aka kawo abun sai aka kawo falalar abun to yana nuna cewa abun menene yana nuna abun yana nuna abun mandubi ne man salla fil yawmi wal layla 12 raka'a annabi ya ce ne bana Allah lahu baitan wanda ya raka'a goma sha biyu a yini da dare Allah zai gina masa gida ko ɗaki a aljanna me hukuncin wannan mandu saboda me saboda an rarraba falala akan aiki kuma ba mu da wani hadisi wanda ya umarni saboda haka sai ya zama me sai ya zama sai ya zama to cewa me sai ya zama mandu astiwaku makkaratun lilfammi mardatun lirab aswaki yana tsarkake baki yana kawo yarda ubangiji mai hukuncin aswaki na mando man kama ramadana imanan wati saban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azumce ya yi tsayuwar ramadan yana mai imani yana kuma mai neman lada Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na daga zunubansu me hukuncin tsayuwar ramadan kenan na mandu saboda rutiba fihi al ina fatan mun gane annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk mutumin da ya ji kiran sallah da gama kiran sallah ya ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati as-samma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته سيتمي حلت له شفاعتي duk wanda ya faɗi wannan addu'a to cetona ya tabbata a gare shi me hukunci faɗa wannan addu'a mustahabi saboda ruttiba fihi al-fadlu ruttiba fihi al-fadlu kuma ba samu umarni a wani waje ba ana wa kafirul yatimi fil jannati kahatai me hukuncin kula da maraya na mando haka ne man aqrada marratayn kana lahu ajru ahadihima man aqrada marratayn kana lahu ajru ahadihima law tasaddaqa bihi duk wanda ya ba da rance sau biyu to nan yana da ladan wanda ya sadaka su ɗaya me hukuncin ba da rance kun tabbata ba zai kawo na wani misalin saboda in gane kun gane ƙa'idar kuma ku gane ba na yaya ta wannan ka'idar ta hau ta hau ko ba ta hau ba ba ta hau ba yanzu kana nufin da duk mutane za su daina aure ba matsala haka ne a kuskure ne ai bata hau ba me dalilin da ya sa ya ma'asharar shabab man istata minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj me yasa ba za ta hau ba me yasa fankihu ma tsaba lakum min an-nisa'i masna wa thulatha wa ruba kaga abin da yace a nan gurin wa kullu ma rutiba fihi al-fadlu min ghairi amri kaga wannan akwai umarni wa ankihu al-ayama minkum was-salihina min imaikum wa ibadikum in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli bata ba akwai mai wani misali wani yace man sama ramadan ina yake ina yake wanda ya ce man sama ramadan kai ne malam kai ne man sama ramadan imanin wati saban gobira lau ok na zaci man sama ramadan imanin wati saban eh to an shi ma wannan akwai matsala saboda hadisin juz'i biyu ne a ciki me juz'i ɗaya muke so wanda zai hau wannan ka'idar ta kullu ma rutiba fihi al-fadlu fa nadbun yajru kace me kace me rakata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha akan wannan zai hau gaskiya ne man salla alayhi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashara na tun wajen ziyau ta inda ziyau shine kasancewar azancen malamai da yawa yi wa annabi salati so ɗaya shine wajibi rago duk sunna ne ina fatan mun gane shi kuma wannan yana umarni ne da koyaushe ka dinga yawaita salati musamman juz'i na biyu wa man salla alayhi asharan sallallahu alayhi biha mi'a kaga wannan kada'an mandub ne saboda rutiba fihi al-fadlu saboda haka in akwai umarni a wani waje ka kaman man sama ramadana imanan wa hisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi kaga zai hau ko ba zai hau ba na zai hau ko ba zai hau ba ba zai hau ba saboda me saboda akwai umarni ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun man qala subhanallahi wa bihamdihi fil yawmi mi'ata marra hubban qadayahu wa in kanat mithlu dhawadil bar kaga shi ma wannan mandub ne man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna in ka mutu baka gina masallaci ba mai hukuncin ka na kana da kudin amma baka gina ba mai hukuncin ka ba ka da matsala ko yawwa ki kamala
وكل فعل للنبي جرد عن عمله فغير واجب بدا وإن يكن مبينا للأمر فالحكم فيه حكم ذات الأمر wannan yana da mahimmanci sosai shi ma ku saurara ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake aikatawa sun ka suka so biya aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi na yau da kullum ya ka suka so biya aiki fa na farko shine aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi a matsayin shi na dan adam wannan ba sunna bane annabi ya yi abu saboda shi dan adam ne annabi ya ci abinci ya yi tafiya ya shiga banɗaki kaga wannan duka ya yi ne a matsayinsa na ɗan adam da haka wannan ba sunna ba ne amma ana iya samun wani abu a cikin shi wanda zai iya zama sunna amma asalin aikin ba sunna ba ne so yanzu dan mutum ya ci abinci ba zai samu lada ba ya ce yana cin abinci ne saboda annabi ya ci abinci kaga wannan ba lada kashi na biyu shine aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi saboda al'adar mutane shi ce kamar yanzu annabi ya sa rawani saboda al'adar mutane shi ce da haka sa rawani ba lada ba hadisi ko ɗaya da ya inganta a kan falalar rawani duka hadisan rubutu ne ina fatan mun gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya mayafi da kwarjani da haka yanzu mutum ba zai zo ya ce sunna ne maimakon ka sa babbar riga kamar yadda malam ya sa da da jamfa da wando gara ka daura ka yafa ba wanda zai ce sunna ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa waɗannan kayan ne saboda al'adar mutanensa ce inda zai zo yanzu zai sa riga da wando ne so shi ma wannan ba sunna bane amma za a iya samun wata sifa a cikin aikin wanda zai iya zama sunna kamar yanzu kar su kai idan sawu kaga wannan sunna ne ko wajibi ma ina fatan mun gane wannan shine kashi na biyu kashi na uku shine aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi babu umarni annabi ya aikata abin ina fatan mun gane ya aikata amma kuma ba umarni kwata-kwata a cikin wannan abin shi kuma wannan asalinsa shi ma mantubi ne mustahabi ne kashi na hudu shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi domin ya fassara wata aya ko kuma ya fassara wani hadisi to shi kuma hukuncinsa shine hukuncin abin da yake fassarawa kashi na biyar shine aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma dalili ya nuna kususiyarsa ce ina fatan mun gane kamar yanzu misali ya auri mata tara ya zauna da mata tara a tare kaga ai akwai dalilan da suke nuna kususiyarsa ce saboda Allah mu ya ce mana fanki ma tsaba lakum min nisa'i matna wa thulatha wa ruba annabi yana yin dore amma kuma ya ce ku daina yin dore fa inni abitu inda rabbi yuqimuni wa yasqini ina fatan mun gane kaga wannan kususiyar sa ce ya halatta ya auri mace ko da ba wani وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم أزواج الشمعية da haka waɗannan su ne ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyar a takaice don haka a fahimtar waɗannan ayyuka yana da matuƙar muhimmanci saboda me saboda rashin fahimtar su yana iya jawowa mutum ya zamanto cewa ya cakuɗa abin da ba shi ba ne ina fatan mun gane don haka dai a ba kowanne aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama sunna ba akwai abubuwan da suke zama sunna akwai kuma abubuwan da ba sa zama sunna na'am Na'am. Eh shi ne walaya su na kafi ma'aruf mana kar su saba ma. Ai kar su saba ma abin da ka umarce su kar su saba ma. Ba a kana karanta aya ta biyun ƙarshe ba ne ta suratu abin nan, suratul hashir, suratul mumtahana. Shi yasa aka ce maka a nan gurin aikin da annabi ya yi wanda ba ya umarni ba. shine aka ce maka aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya aikata babu umarni a ciki bai yi umarni ba bai umarci wani aikata ba kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa amma bai ce da wani ya aikata ba a'a kai abin da annabi ya yi shi ma Allah ya umarta mana aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya aikata shi amma bai ce wani yayi ba ka gane ko to shi ma wannan mustahabbi ne ka gane ko yawwa to wannan shi ne وقدم الأعلى أن تشكر وقدم الأعلى وقدم الأعلى لدى التذابذ في صالح الأصل في المظالم وارفع خفيف الضررين بالأخف وخذ بالعالي الفضلين لا تخف
Eh, wannan a baitukan guda biyu suna magana akan tazahumul masalih da kuma tazahum na mafasi ana in aka samu ɓanna guda biyu ta zo ya ya kamata ka yi da ita kuma dole sai ka aikata ɗaya ko aka samu abubuwa na umarni guda biyu suka zo a guri ɗaya ba za ka iya haɗa su kuma duk ka aikata su ba ya ya kamata ka yi ina ganin waɗannan saboda fa'idoji ne masu mahimmancin gaske za mu ɗaga su zuwa ga darasi na gaba abin da ya rage mana kuma na darasi na lokaci za mu yi amfani da shi wajen amsa abin da ya sauwaka da tambayoyi na san wannan darasin akwai tambayoyi da za a yi so za mu ba da ragowar lokacin wajen amsa tambayoyi bismillah wa alaikum salam
na shi ne ta tare da mutum a cikin abuwa sai sai na so ya sai abu ya faɗi wani abu da ke so sai amma shi ba da yiwu kasuwa ce abu ba sai na je kasuwa na samu abu sai na tsaya a kan naira sha biyar biyar da na dawo cikin abuwa na tsaya a kan naira talatin talatin shin wannan riba da na biya kan kula da kuma in dai ya zama to kuna kasuwanci da shi dama kana so abu ka siyan masa to babu laifi don ka sawo abu ka mai kari amma inda mushkilar take shine idan ya zamanto dama ba ku yin kasuwanci a tsakaninku wakilta ka yi to in ya zamanto wakilta ka yi ba za ka ci riba ba sai ne zai sa eh ni ana ba lamba sai dai ka jawo baitin eh shine mun yi bayanin sa ai muka ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana fassara aya ne to hukuncin sa hukunci aya kamar yanzu misali Allah ya ce wattakhizu min maqami ibrahima musalla kaga idan muka ce wattakhizu min maqami ibrahima musalla umarni ne na wajibi to annabi da yazo shi ma yayi sallah bayan maqamu ibrahim sai ya zamanto wannan aikin da ya yi zai zamanto cewa wajibi ne amma in mun ce wata ki zo makami ibrahim musalla asalin dama umarni ne na mustahabi to sai ya zama aikin annabi shi ma hukuncin sa mustahabi shine ma'anar sa
Assalamu alaikum wa rahmatullahi Alaikum assalam.
a tambaya na shi ne zan yi zan bani kaɗan haka ya yi bayani a kan wani magabaci da suna azurfani wanda a kusa jirgin suna kuma da wasu a kusa ƙarfi da yake yawan gani tawa wanda mana bayani a kan guda goma sha bakwai to ina ta tunanin cikin karbuka su ne kansu wanda yake bari su sawa da Eh, to, ba buƙatar a faɗaɗa su da yawa insha Allah wata rana insha Allah tunda ai ta yi darasan mu da ku insha Allah wannan insha Allah farko ne nan gaban an zo za a yi karatu na musamman akan kawadi kiyya a samu lokaci a yi bayani akan su insha Allah Kac- kace akwai
hanyoyi da suke zuwa kamar hawan hukum wani wanda wanda
Mm, mm. a kai dai kawai ka faɗi wacce ba ka gane ba eh hutun mana ya waje ba eh ulim an sani ka tambayi wanda baka sani ba saboda tunda mu abin da muka fi damuwa shine mazmunin baitin wani abin muka ga ciko ne muna iya baransa shine wa alaikum assalam wa rahmatullah
tambaya na akwai wakala kan wannan hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa tun kafin mara'a tun kafin mara'a ya zai sai ya jero limaniha wanda a wani limaniha har zuwa cikin fitowar jini sai ke cewa farbar guda jiki farbar da dace tun wannan farbar ɗin nan kan dole ne kenan yawa na al'amru da tsallu wudu ya zama dole idan mutum zai aure kenan ya zama dole sai ya aure shi addini ko kuwa
eh haka ne mana dole ya zama yana umarni da cewa a aure mai addini haka ne sai dai addini ai daraja daraja ne tunda ya ba abun mutlak ya ba abun mutlak yawwa sannan mutum kuma ya haɗa biyun ba laifi tunda shi ma wani hadisin ai ya nuna cewa ka aure mai kyau tunda ya ce man idza nazarta ilaiha sarratka wacce idan ka kalle ta za ta faranta ma rai so mace mace mai kyan da kake so mace mai daidai kyan da kake bukata ita ce za ta faranta ma rai shi kuma kyau shay'un ne nisbi akwai wanda baka yake so akwai wanda gajeruwa yake so akwai wanda ma akwai wasu ma mummuna suka fi so kaga Allah ko saboda akwai sirrin da suka faɗa akan mummuna akwai wanda doguwa suke so akwai kowa da irin yadda yake so babban abu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ka kida cewa man idza nazarta ilaiha sarratka wacce in ka kalle ta za ta faranta ma ne na'am
Ana kai magana kan cewa yi wa nan za su da salati da ya ce da shi da tsara da shi.
yi wa me Annan da za su da salati.
eh Sai kuma na sa fa yiki da manzala ta sa ne a kan yi bare da kan hali hali. Aka ce duk wanda ya ce an ambaci suna da shi da su da shi da su da mala ya ce da shi da karama. Sannan kuma mai da ya tsaya ma su da shi da ya da shi na musamman. Musamman ma da shi da ya.
game da aya da kake magana inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima zamu koma ne zuwa ga ka'ida usuliyya wacce take cewa halil amru yaqtadil marra aw yaqtadi tikrar ka gane ko saboda haka ala qaulin cewa al'amru yaqtadil marra al'amru la yaqtadi tikrar illa iza wujida qarina zai zamanto cewa idan kai so ɗaya zai zamanto ka kubuta ina fatan mun gane iskalin kawai ba zai wuce na wancan hadisin da ka kawo ba yauwa amma dai akwai malaman da suka faɗi cewa wajibi shine ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati so ɗaya duk abin da ya ƙara akan haka sunan saman dubi Allah ne mafi sani
Allah ta kama da mutum. Allah ta fi ana zai koma baya ko kamfanin da ake a kan mutumin da yawan ta sallah. Misali ya kwanta sallah mai duba, ya tashi tunawa ba, ko lokacin sallah mai sha haka ne ta tashi da yawa. Haka sai ya rama kan mutum da yawan ta sallah. Haka masallaci ne tambaya na an ce sallolin baya sun ɓaci. To, ya yi su a cikin yanki ya yi na sallolin da makamantar. Shin na ga faɗin jami'i da yi zai iya samun da ko duka kuma zo su wani.
To Allah ne mafi sani, amma dai yadda mai askari ya faɗa in kana sallah ka tunano da fa'ita to sallolin sallar ta ma ɓaci automatically. So ba wai sai ka yi sallama ba, ko ba ko ba ke sallama ba sallar ta riga ta ɓaci. Kai ne na ƙarshe.
Ana tambaya ta akwai yana cikin da ake cewa wani salama wa yana sallah tana tafiya sai ga wasu abubuwa wanda su ne da su da su ne ta haka a kowane lokaci. To wannan aiki da ya yi malamin ka su kuma ya ce a cikin kansa sannan kuma bayan haka a wannan lokacin na zamani ana idan aka yi rawa da duk an gama ta da su da kasa.
gaskiya a zahiri kafa itace kafa itace a kabararraka saboda wancan hadisi da annabi sallallahu da ya sa na cewa za a yi musu tafifin azaba in dai wannan icen bai bai bushe ba gaskiya a zahiri ya kibanta ne da annabi saboda shi ne Allah yake iya sanar da shi wani abu na gai amma kai ai baka sani ba ana musu azaba ba a musu azaba baka sani ba shi ma sanar da shi haka a zahiri gaskiya ba sunna ba ne ba kuma a yi kila ma ku yi faɗa da dangin mamacin saboda ka jawo cewa ana yi wa mamacinsu azaba alhali kuma gaibu ne baka sani ba Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari insha Allah idan an yi sallah za mu ci gaba da darasi na biyar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh